إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmuna wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 13 ga watan safar hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 1 ga watan goma 2020 miladiya yau karatunmu bangaren mustala alhadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustala alhadis na Dr. Mahmud Ahmad Tahan rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi gaban karshe da muka yi karatu mun yi karatu akan taqsimul khabar bi'tibari wasulihi ilaina kasuwan labari ta hanyar lura da isowar shi zuwa gare mu wanda a ciki malami mana bayani akan akwai alkhabarul mutawatir wato labarin da ya zo mana ta hanyar tawaturi da kuma na biyu al-mabhasu thani al-khabar al-ahad labarin da ya zo mana ta hanyar ɗaiɗaiku to bayani akan mutawatiri ya riga ya gabata to muna cikin magana akan al-khabar al-ahad lokaci yayi muka dakata daga nan mun da yi ta'arifin menene khabar al-ahad wanda shine wato labarin mutum daya labarin mutum ɗaya to mutum ɗaya ya ji daga mutum ɗaya ya ji daga mutum ɗaya wannan a lugar larabci kenan ta al'ahadu jam'u ahadin bi ma'ana wahid bi ma'ana al-wahid wa khabar al-wahid huwa ma yarwihi shakhsun wahid abinda mutum ɗaya zai ruwaito amma a istilahi shine huwa ma lam yajma shurut at-tawatur shurut al-mutawatir yana hadisin da bai hada sharuɗan mutawatiri ba duk hadisin da bai hada sharuɗan mutawatiri ba to yana cikin ahad kenan to sai malai ya kasa mana shi gida uku yace aqsamuhu bin nisbati ila adadi turqihi kasuwarsa ta hanyar lura da adadin hanyoyinsa hanyoyinsa yawan hanyoyinsa yace yuqsamu khabar al-ahad bin bin nisbati ila adadi turqihi ila salasati aqsam ana kasa khabar labari na ahad na daidaiku ta hanyar wato lura da hanyoyin da ya zo بالنسبة إلى عدد طرقه to idan an danganta shi zuwa ga adadin hanyoyinsa ana kasa shi ila salasati aqsam zuwa kaso uku kaso na farko shine mashhurun hadisi mashhur na biyu kaso na biyu shine azizun na uku shine gharibun to sai ce wa sa'atakallamu ala kullin minha bi bahsin mustaqil zan yi magana akan kowanne daga ciki da wani bahasi mai cin gashin kansa kenan yau za mu tashi almashhur bayani akan almashhur tunda muna magana ne akan hadisi ahad ko al ahad kenan ya kasa su gida uku akwai mashhur akwai aziz akwai gharib to kenan za mu fara da mashhur yace almashhur ta'rifuhu ta'rifin mashhur a lugatan a lugar larabci yace huwa ismu maf'ulin wato almashhur ismu maf'ul ne min yace min shahartul amra an samo shi ne daga fadin ka shahartul amra ai idza a'lantuhu wa azhartuhu wace shahartul amra wato na shelanta al'amari na bayyana shi ya shahara kowa ya san shi sai ka ce shahartul amra yace wa summiya bidhalika ai kira shi da wannan sunan li zuhurihi saboda bayyanarsa hadisi hadisi mashhur hadisi ne wanda ya bayyana kowa ya san shi to shi yasa ake ce masa mashhuri ko da Hausa sai a ce wani ya shahara ta fuskar ilimi ko ya shahara ta fuskar kuɗi ko wani abu irin wannan to shi ma hadisin da ya shahara sai ce masa alhadisul mashhur an kira shi da wannan sunan li zuhurihi saboda bayyanarsa wannan a lugar larabci kenan ba na biyu istilahan a istilahi shine ma rawahu salasatu ma rawahu salasatun fa aksar shine hadisin da mutum uku suka ruwaito shi fa aksar abin da yayi sama fi kulli tabaqatin a cikin kowace tabaqa daga cikin tabakokinsa ma lam yablugh hadda tawatur matakar bai isa haddi na tawatiri ba haddi na tawatiri shine ya ba wada ba daga mutum goma abin da ya sama yawa daga mutum goma abin da ya sama to matakar bai kai wannan haddin ba to yana cikin mai hadisi mashhur amma daga uku abin da ya sama shi yasa mai baikuniya da muka karanta yace mashhurun marwiyun fawqa ko mashhurun marwin fawqa ma salasa cikin baikuniya yace mashhur shi ne wanda aka wanda suka rawaito shi ya zama sun sama da uku shi a tarifin imanu baikuni ya ce sama da uku kenan daga hudu abin da ya sama amma tarifi mafi kyau daga uku ne daga uku ne abin da ya sama kuma a samu kowace tabaka a cikin kowace tabaka sai dai ana iya samun tabaka ɗaya mutum uku to ko da sauran tabakokin sun fi uku yana nan dai a matsayin shi na mashhur ta iwa a tabaka ta farko mutum uku ne amma a tabaka ta biyu mutum ashirin tabaka ta uku mutum hamsin amma duk da haka mashhur ne don ana lura da mafi karanci ne yawa ana lura da mafi karanci to tun da an samu wata tabaka wanda mutum uku ne to ya zama mashhur kenan ba za a lura da tabaka ta biyu ai sun kai ashirin ko talatin ba yawa kenan ba za a ce masa mutawatiri ba tun da har an samu wata tabaka cikin tabaka ɗinsa wanda mutum uku ne ko hudu ko biyar haka wanda bai kai matsayin tawaturi ba to sauran tabakatin ko da an yi yawa ba za a lura da wannan ba yawwa ana lura da mafi karanci ne mafi karancin tabaka tabakar da tafi kowace kankanta ita ake lissafi to sai ke cewa misaluhu misalinsa hadisu inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu sai ya dige-dige haka ma'ana akwai karashin hadisin sai ka neme shi a cikin aici akhrajahu shaykhani wa tirmizi wa ibn majah wa ahmad da sun ruwaito shi inna allah la yaqbidu al-ilma ilma intiza'an yantazi'uhu kana yantazi'uhu min al-ibadi haka yazo a bukhari yace allah baya tumbike ilimi la yaqbidu inna allah la yaqbidu al-ilma intiza'an allah baya fuzge ilimi yantazi'uhu da zai fusge shi min al'ibadi daga bayansa walakin ya ce yaqbidul ilma bi qabdil ulama Allah yana karbe ilimi ne ta hanyar kashe malamai ko yaushe wani malami ya mutu to ba za a iya maye gurbinsa ba hatta idza lam yabqi aliman har sai ya rage ba wani malami ko guda daya wanda ya amsa sunan malami to ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su ruki wato jagorori shugabanni jahilai فسئلوا سي مسو تنبيه فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا سي سو بعد فتوى بعد علمي با سي سو بچe kuma su batar to da shine hadisin to wannan hadisin hadisi ne wanda yake mashhur hadisi ne mashhur an samu a wata tabaka daga cikin tabakokin sa a tabaka ta farko ma mutum hudu suka ruwaito shi akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai abin nan abin nan ziyad akwai ziyad bin labid akwai abu huraira akwai nana aisha kenan mutum hudu aka samu kenan mashhur ne a tabaka ta farko sahabi hudu suka rawaito shi abdullahi bin amr bin al-as ziyad bin bin labid abu huraira da kuma aisha to kaga sai zama mashhur kenan to wasu malamai suna kiransa da suna al-mustafidu shi wannan hadisin mashhur shi yasa ya kawo lamba ta uku gata sai ce al-mustafidu ce al-mustafid shine dai hadisi mashhur duk da wasu malamai na dan bambanta su to shi yasa sai malai ya kawo su yace al-mustafidu al-mustafidu na farko lugatan a lugar larabci idan ka ce wannan hadisi mustafid ne yace ismu fa'ilin ne min istifada ismu fa'il ne sunan fa'ili ne daga kalmar istifada mushtaqqun min fadal ma' an tsago shi daga fadal ma'u ruwa sun kwarara wato ruwan da suka kwararo wasu miya bi zalika lintisharihi kuma an kira shi da wannan suna saboda watsuwarsa kamar da ruwa suke kwararo wasu watsu to shi ma saboda haka sai aka kira shi da wannan suna mustafid wannan a lugar larabci istilahan a istilahi kuma yace ikhtulifa اختلف في في تعريفه على ثلاثة أقوال malamai sun yi saɓani wajen ta'arifin hadisi al-mustafid akan maganganu guda uku da suka yi sun yi saɓani maganganu guda uku maganan farko suka ce huwa muradifun lil mashhur shi duka matsayinsa ɗaya da mashhur shi yasa mala ya kawo shi kuma shine magana mafi inganci da hadisi al-mashhur da al-mustafid duka ɗaya ne to magana ta biyu da malamai suka suka ce huwa akhassu minhu shi yafi yafi mashhur wato zama khas saboda shi yana da wani istilahi wanda wancan bai da shi yace li annahu yushtaratu fil mustafidi saboda ana sanya sharadi a hadisi mustafid an an yastawiya tarfan tarfa isnaduhu ya zama gefen isnadin sa duka biyun sun zama daidai daidai tabaka ta farko da tabaka ta karshe ya zama yawan su daya sai a ce masa mustafid tabaka ta farko mutum uku ta karshe mutum uku an gane wasu ma ba haka suke cewa wasu ma cewa suke yi a samu kowace tabaka mutanen daidai daidai a tabaka ta farko mutum uku ta biyu mutum uku ta hudu mutum uku ta biyar mutum uku har karshe to ya zama mustafid an gane ko shi kuma mashhur ya zama ana iya samun uku nan hudu nan biyar can shida can to wannan shi kuma shi da almashhur kun gane wasu haka suka yi ta'arifinsa wasu ba an gane kenan wanda ya zama kowace tabaka adadin su ɗaya ne a tabakan farko misali mutum uku tabaka ta biyu mutum uku ta hudu mutum uku har karshe to ya zama alhadisi mustafi amma ya zama tabaka ta farko mutum uku ta biyu mutum hudu tabaka ta uku mutum biyar misali suna karuwa suna ragewa amma dai an samu wata tabaka guda ɗaya wanda uku ne an gane ko to ya zama hadisi mashhur kenan ya zama mashhur ko da an samu cikin tabakatin wata ta kai haddin tawaturi to yana nan dai a matsayin shi na basho tunda an samu sassabawa a cikin tabaqatkin to wasu haka suka yi ta'rifin sa yace wala yushtaratu zalika fil mashhur to wannan shi kuma ba a sanya shi ya zama sharadi a cikin hadisi mashhur magana ta uku suka ce huwa a'ammu minhu ay aksul qawl thani wasu suka ce a ai hadisi mustafid ya fi hadisi mashhur fadi ya fi shi zama am sai suka yi akasin abin da muka faɗa din kenan mashhur shi ne wanda kowace tabaka daidai daidai mustafid shi da kuma wanda ana iya samun wata tabaka ta fi wata an gane sai suka faɗi akasin wannan amma dai magana mafi inganci shi da wacce magana ta farko huwa muradifun lil mashhur da hadisi mustafid da hadisi mashhur duka ɗaya ne ba wani ba wani bambanci na hudu al mashhur ghairul istilahi wannan mun gama magana akan hadisi mashhur istilahi bisa ga istilahin malaman hadisi in aka ce hadisi mashhur a istilahi shine wannan to akwai kuma mashhur wanda ghairul istilahi al mashhur al mashhur ghairul istilahi wanda ya shahara ne kawai a bakin mutane amma ba a wannan istilahi da muka ambata ba akan istilahi na malaman hadisi ba kawai mutane ne suka rike shi ya shahara ana ta jin sa irin su aljannatu tahta aqdamil ummahati aljanna tana karkashin kafafuwan iyaye wannan hadisi mashhur ne amma kuma bai inganta ba irin irin su abghadul halal ila Allah at-talaq irin su hubbul watani min al-iman so da nan duka an gane ko to wasu zaka samu kawai shahara ne suka yi abai wasu ma mawdu'ai ne wasu da'ifai ne wasu kuma sun inganta kuma sun shahara to shi da zai magana akan wannan yace al-mashhur ghairu al-istilahi hadisi mashhuri wanda ba a istilahi na na masal al-hadis ba yace wa yuqsadu bihi mashtahara ala al-alsina abinda ake nufi da shi shine hadisin da ya shahara akan harasa akan harsunan mutane min ghairi shurutin min ghairi shurutin tu'tabar ba tare da wasu sharuɗa da ake lura da su ba ba tare da sharuɗa da ake lura da su ba wajen ka'idodin hadisi da haka fa yashmilu sai ya kunshi na farko awwalan na farko malahu isnadun wahidun hadisin da zai kasance isnadi guda ɗaya kawai gare shi kuma ya shahara isnadinsa ɗaya ne amma ya shahara na biyu wa malahu aksaru min isnadin da wanda kuma yake da isnadi ya fi ɗaya shi ba kuma ya shahara wa ma la yujadu lahu isnadun aslan da hadisin da baya da ma isnadi asali ma haka kawai yake yawo baya da madogara baya da baya da baya da isnadi to akwai akwai ire-ire su to ruwan ana ce musu al-mashhur ghairul istilahi hadisi mashhur amma ba bisa istilahi na na malaman hadisi ba na biyar yace anwa'ul mashhur anwa'ul mashhur ghairu istilahi nau'ukan hadisi mashhuri wanda ba wato shahara ta istilahi ba yace lahu anwa'un kathira yana da nau'uka da yawa ashharuha mafi shahara daga ciki shine mashhurun baina ahli alhadisi khassa hadisin da ya shahara a tsakanin malaman hadisi kadai ya shahara a tsakankanin malaman hadisi amma bai kai haddi na tawati amma ya shahara a bakin malaman hadisi wa misaluhu misalin sa hadisu anas hadisin anas da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qana tashaharan ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa zakwan nace annabi yayi alqanut wata guda yana alqanut ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'i yad'u ala ri'lin yana yin addu'a akan kabilar ri'il mummunar addu'a wa zakwan da ƙabilar zakwan ƙabilu ne guda biyu da suka kashe wasu mahaddata ƙur'ani da aka tura su karantar da wasu abin nan wasu wasu musulmi suka kashe su to annabi sai da ya wata in ya dago daga ruku'u yana musu addu'a to kaga wannan bai shahara a wajen malaman fiqh ba da sauransu yafi shahara a bakin malaman malaman hadisi wannan hadisin kuma akhrajahu shaykhan bukhari da muslim suka rawaito shi to kaga wannan mashhurun ne baina ahli hadisi khassa sannan ba na biyu akwai mashhurun baina ahlil hadisi wal ulama'i wal awam akwai hadisan da suka shahara hadisin da ya shahara tsakanin malaman hadisin da wato sauran malamai wanda ba na hadisi ba wal awam daga magarin mutane kowa ya shahara a bakinsa misaluhu misalansa shine al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shine wanda musulmi suka kukuta daga harshensa harshensa da kuma hannunsa wanda shine musulmin kirki wani a bakin kowa za ka ji shi malaman hadisi malaman fikihu awam gama garin mutane yace kuma hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na muttafaqun alaihi wannan shahara ake magana wato ba bisa istilahi wancan da muka ambata ba a shahara a bakin mutane shi ake magana an gane a bai dai kai matsayin tawaturi ba bai kai haddar tawaturi ya shahara an gane ko kuma ana iya samun shi ma ya zama mutawatiri ne amma yanzu kawai shaharan ake kallo ba istilahinsa ta iya ma mutawatiri ne amma ya shahara ta iya kuma da'ifi ne amma ya shahara ta iya ma bai da asali amma ya shahara shi ake magana a gada ko nan ba istilahi zaka duba ba ruwanka da istilahi kawai shaharansa ake kallo eh shaharansa ake kallo eh kenan nan ba istilahi ake kallo ba dan kaga ai wannan muttafaqun alaihi bukhari da muslim yawa amma kuma ya shahara a bakin mutane to wanda kuma zaka samu da'ifi ne amma ya shahara yawa da haka wannan shaharar da ake kallo ghairul istilahi ce yawa ba bisa istilahi ba jim akwai mashhurun bain al fuqaha hadisin da ya shahara tsakanin malaman fiqh to misaluhu shine hadisu abghadul halali ila Allah at-talaq hadisin da yace wato abghadul halali mafi wato halal wanda Allah ya fi ki shi da at-talaq sakin aure ya labba ka sai ce sahahahu al-hakim fil mustadrak wa qarrahu adh-dhahabi hakim ya sahaha shi a cikin al-mustadrak zahabi da yazo sai kuma ya tabbatar da wannan lakin bi lafzi amma shi can ya kawo shi da lafazin ma ahala Allahu shay'an abghadu ila Allah min at-talaq Allah bai taba halitta wani abu ba wanda ya fi ki kamar sakin aure to wannan hadisi yawancin malaman hadisi sun raunana shi akwai wanda sun hassana shi wanda sun ce hassan ne amma da yawa har cikin tafsiri da muka kawo shi ai mun ce da'ifi ne da aka magana mafi karfi hadisin bai inganta ba to amma dai yayi ne ya shahara yawa ya shahara a bakin kuma wa a bakin malaman fiqh domin suna kawo shi a babin sakin aure galibi sannan dal mashhurun bainal usuliyin hadisin da ya shahara tsakanin malaman usul malaman usulul fiqh misaluhu hadisu misalin sa hadisin rufi'a an ummati al-khata'a al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alayh annabi na cewa an dauke wa al'umma ta wato abinda suka yi bisa kuskure shine al-khata wan nisyan da abinda suka yi bisa mantuwa wa mastukrihu alayh da abinda aka tilasta su akan shi suka aikata bisa tilas to an dauke musu an yafe musu yace sahahu ibn hibban ibn hibban ya sahaha shi wal hakim to kaga wannan shi ma ya shahara amma a bakin malaman usulul fiqh anan anan ya shahara dan suna gina wasu usul a kansa akwai ka'idodi da ake ginawa na usul akan wannan hadisi shi yasa ya shahara a wajen su sannan ha mashhurun bainan nuhat hadisin da ya shahara a tsakankanin malaman nahwu malaman nahau misaluhu misalinsa hadisu ni'mal abdu suhaibun law lam ya law lam yakhafi Allah lam ya'sihi sai yace la asla lahu hadisin da yake cewa ni'mal abdu suhaibun ma dalla da bawa irin suhaib law lam yakhfi Allah lam lam ya'sihi wato ko da baya jin tsoron Allah ba zai saba masa ba to balantana yana jin tsoronsa wato ko da bai jin tsoron Allah saboda yana jin kunyar Allah ba zai saba masa ko da bai jin tsoron shi a kaddara bai jin tsoron Allah amma saboda yana jin kunyar shi ba zai saba masa ba dan tsoro ba saboda kunyar sa to ba zai saba masa to balantana kuma yana jin tsoron shi kaga min babu aula ba zai saba masa ba to nan malaman nahau suna kawo ta domin suna son su dauko laudin nan laudin na a wajen malaman hadisi tana da suna suna ce mata harfin tina'in limtina'in suna ce mata harafi ne ta dullo a limtina'il jawabi limtina'il shart wato tana hana wato jawabin ya tabbata saboda sharaɗin bai tabbata ba daman sai sharaɗi ya tabbata sannan jawabin sai ya tabbata to saboda sharaɗin bai tabbata ba jawabin ma ba zai tabbata ba inda wani ya yi kaza to da kaza to tun da bai yi kazan ba kazan ma ba zai tabbata sai ta harfin tina'in limtina'i to idan suka zo nan sai suke son su bambanta ita lau din tana da bambance bambance da haka nan lau ba ta yin aikin ta na al-imtina limtina ana ba ta zo tana yin aiki na harfin tina'in limtina'in ba ta zo ta bayar da wata fa'ida daban an gane ko kenan suna son su nuna yadda lau take sassabawa abinda aka aka san lau tana yi anan ba shi ta yi ba tunda nan ana son inda za ka fassara shi yadda ya kamata ka fassara shi kamata ya ce laulam ya asilla ba dan laulam ya khafillah ba dan yana jin tsoron Allah ba ko laulam ya khafillah ba dan yana jin tsoron Allah ba lam ya asihi to da ba zai saba mishi ba ashe kenan in ka sai ka ce kenan dan yana jin tsoron Allah ne shi yasa yake saba masa kaga sun ci karo a ce dan kana jin tsoron Allah zaka saba ma Allah idan mutum yana jin tsoron Allah me ya kamata yi ya guji saban Allah to in muka fassara lau da harfin tina'in limtina'in a aikin ta na asali to sai zama ma'ananta ba dan yana jin tsoron Allah ba to da ba zai saba mushi kenan saba wanda yayi wa Allah yayi ta ne dan yana jin tsoron Allah kaga an samu cin karo da juna dan ba yana zai tsoron Allah ya hadu da saban Allah gabata in an samu tsoron Allah sai saban Allah wato in an samu tsoron Allah sai saban Allah ya gudu yawwa to kaga nan sai in ka fassara ta da lau aikin da take yi wanda aka sani sai sai an samu cin karo to shi yasa sai su fassara ta da ma'anar da muka fassara da farko law lam ya'sillaha ba dan wato koda koda bai law lam yakhafillah koda koda bai tsoron Allah to lam ya'sihi ba zai saba masa ba to balantana kuma in yana jin tsoron sa kaga min babu aula ba zai saba masa ba wannan shine fassarar da zaka yi wa hadisi yasa ba kowa zai iya fassara maka hadisin nan to wani malami in ka aje mishi hadisin kace ya fassara maka shi kwafsawa zai zai dauke ta ne a matsayin ta na lau harfin tina'in din tina'in kaga sai ya kwafsa yake tsoron Allah ya sa saban Allah kenan sai wani ya fassara cewa tsoron Allah shi yake sa a saba ma Allah kaga an yi kuskure to malaman hadisi sai suke suke yawan kawo shi saboda wannan ma'ana amma hadisin bai da asali malaman nahawu fa yawa malaman nahawu suke kawo shi saboda su buga misali da shi to amma kuma ba da asali shi yasa na malaici la asla lahu ba da asali a cikin malaman da suka kawo shi akwai yazo a cikin littafin kashful khafa wa mazilul ilbas fi mashtahara min alhadisi ala alsinatin nas na imam al-ajluni juz'i na biyu shafi na 300 da da da da 23 yayi littafi inda ya tattara hadisan da suka shahara a bakin mutane kuma ba su da asali to ya kawo shi a cikin wannan littafi na shi ibn malik a cikin alfiya wato mai littafin alfiya da ya kawo shi sai jingira shi zuwa ga umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab shine ya faɗi wannan magana ibabu suyudi a cikin tadribin rawi juz'i na biyu shafi na 175 yana cewa annahu min kalamin nuhad wannan yana daga cikin maganganun malaman nahawu la asla lahu amma dai bai da asali bai da asali to amma akwai ma'anar da aka rawaito daga umar ibn al-khattab mai kama da wannan amma shi ibn khattab ya rafa shi zuwa ga manzon Allah an rawaito mai irin ma'anansa hadisi marfu'i game da salim maula abi huzaifa mun yi magana sa cikin tafsiri ko wanda aka ba nono wanda aka ba nonon nan ya sha salim maula abi huzaifa to abin nan ya ka abu nu'aym ya kawo shi a cikin al-hilya hilyatul awliya juz'i na farko shafi na 177 yake cewa mazali na cewa anna saliman shadidul hubbi lillah lillahi azza wa jal law kana la law kana la yakhafu Allah ma asahu kun gane ko ta annabi yana cewa salim shadidul hubbi lillah mai tsananin son Allah ne law kana la yakhafu Allah inda a ce bai jin tsoron Allah to dan lau za ka kawo kenan sai ka fassara ta da ko da bai jin tsoron Allah haka za ka fassara ko da bai jin tsoron Allah ma a sahu ba zai saba masa ba to balantana kuma yana jin tsoron Allah kaga mun babu aula ba zai saba masa ba to ya zo a cikin hilatul auliya shi ba amma isnadin sa da'ifi ne bai inganta ba idan ka duba al-maqasidul hasana shafi na 449 ya kawo shi ya ce bai inganta ba haka ad-durar al-muntasira ad-durar al-muntasira shafi na 196 shi ba ya kawo shi ya ce bai inganta ba isnadin sai yana da rauni to kenan hatta wancan din da aka magana akan Salim Maula Abi Huzaifa bai inganta ba shi kuma wannan da bala ya kawo bai da asali to amma ya shahara a bakin wa a bakin malaman nahawu me yasa ya shahara saboda akwai wata fa'ida ta wadan laudin nan da suke misali da shi yawa to wannan shine sannan alwawu wawu wato mashhurun bainal amma hadisin da ya shahara tsakanin al'amma ga magarin mutane garin mutane awam misaluhu shi kuma misalin sa hadisin hadisu al'ajalatu min ash-shaytan hadisin da yake cewa gaggawa tana daga aikin shaytan al'ajalatu min ash-shaytan gaggawa tana daga aikin shaytan akhrajahu tirmidhi wa hasanahu tirmidhi ya rawaito shi kuma ya hasana shi to kaga wannan duka nau'uka ne na hadisai mashhurai wanda sun shahara a bakuna wasu sun inganta wasu su inganta ba amma kuma sun shahara wasu a bakin malaman hadisi wasu a bakin malaman fiqhu wasu a bakin malaman nahawu wasu a bakin malaman usul wasu kuma a bakin gama garin mutane to wannan kaga mashhur ne ghairul istilahi mashhur wanda ba a bisa istilahi ba sai yace na shida hukumul mashhur hukuncin hadisi mashhur yace al mashhurul istilahi wa ghairul istilahi hadisi istilahi da ma wanda ba istilahi ba la yusafu bi kaunihi sahihan aw ghairi sahihin bi kaunihi ko sahihan au gaira sahihin ba a sifata shi da kasancewarsa ingantacce ko kuma ba ingantacce ba bal minhu sahihu daga cikinsa ana samun sahihi mashhuri istilahi da wanda ba istilahi ba ana samun sahihi yanzu gashi mun kawo wani bukhari da muslim wa minhu hasan ana samun hadisi hasan wa da'if ana samun da'if yace bal wal mawdu kai ana samun hadisin ƙarya ma hadisi maudu'i gashi mun kawo wani ya ce la asla lahu bai da ma asali lakin in sahha al mashhur al istilahi sai dai idan hadisi mashhuri mashhuri istilahi kuma ya inganta fatakunu lahu mizatun turajjihuhu ala al aziz wal gharib to sai zama yana da wata miza da za ta rinjayar da shi akan hadisi aziz da hadisi garib da zamu ambata nan gaba ta zama ya fi su karfi hadisi bashuri bashuri istilahi idan ya inganta to sai zama yana da wata miza yana da wani bambanci da zai bambanta shi da zai rinjayar da shi ya samu wata miza da ta rinjayar da shi akan hadisi al-azizi al-aziz wal gharib yawa hadisi aziz zamu zo mu magana sa gharib ma shi ma haka suna ai guda uku da ya kawo to ya fi su shi wannan ya fi sauran karfi yana da miza da za ta rinjayar da shi akan waɗancan gaba ta bakwai asharul musannafati fihi mafi shaharar littafai da aka wallafa game da hadisi mashhur sai ce almuradu bil musannafati fil hadisi mashhura abinda ake nufi da littattafan da aka wallafa akan hadisai mashhura al hadisi mashhura akan hadisai mashhurai huwa al ahadisu al mashhuratu ala alsina ala al alsina yana nufin hadisan da suka shahara akan bakin mutane a bakin mutane walaysa al mashhuru istilahan ba wai hadisin da ya shahara a istilahi ba gairu istilahi ake nufi to an wallafa littattafai a kai dan hadisi mashhuri istilahi ba a yi rubuce-rubuce a kansa ba kamar ba wata fa'idar a tsaya a yi ta rubutu a kansa eh suna cikin hadisai abin nan amma wanda yake ya shahara a bakunan mutane dan mutane su san su kuma malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu wa min hazihil musannafat daga abubuwan da aka rubuta aka wallafa a kai na farko akwai al-maqasidul hasana wanda da zana yi ishara zuwa gare shi al-maqasid al-hasana wanda a ciki ya kawo wancan hadisin yace da'ifi ne ko to akwai al-maqasid al-hasana fi mashtahara ala al-sina fi mashtahara ala al-alsina almaqasirul hasana kyawawan manufofi fi mashtahara alal alsin a cikin abin da ya shahara akan harsuna imam sakhawi ya ya ya wallafa shi sanan ba akwai na biyu kashful khafa wa muzilul ilbas fi mashtahara min alhadisi ala alsinatin nas shi kuma imam al-ajluni ya ya ya wallafa shi sanan na uku akwai tamyizut tayyib tamyizut tayyib min alkhabith فيما يدور على الألسنة على ألسنة الناس من الحديث تمييز الطيب من الخبيث تنتنشي مي كيو دغ مر كيو فيما يدور أكن أبن ديكي زاغ ياوا على ألسنة الناس أكن حرسنا متاني من الحديث نا حديث شي كما واتو ابن ابن الضيبئي ابن الضيبع الشيباني شي كما شي يا ولفا شي شي كما وانت مفسر شي بكشف الخفاء ومزيل الإلباس wato yaye abin da ya buya da kawar da abin da ya rikice wa mutane fi mashtahara min alhadisi cikin abin da ya shahara na hadisi ala alsinatin nasi akan harsunan mutane kenan kowanne ya wallafa nashi ya tattaro hadisai da suka shahara a bakin mutane amma kuma ga hukuncin su wannan da'ifi wannan ya inganta wannan bai inganta ba kaza kaza kaza wanda su mutane ba sa tantancewa da an ji hadisi ya shahara to kawai zaka ga ana ta ana ta wa'azi da shi ana yawan kawo shi yanzu wannan hadisi na wato aljannatu tahta aqdamil ummahat duk malami da zai wa'azi inda akan iyaye ne biyayya ga iyaye sai ya kawo shi wanda zai magana saki kuma abgadul halal ila talaq ila Allah at-talaq kenan sai kaga ya kawo shi akwai hubbul watani min al-iman san san kasa yana daga imani shi ba ba hadisi bane shi ba hadisi akan bakin mutane kawai ake jin shi amma ba ba ba hadisi bane al-ajalatu min ash-shaytan shi wannan shi hadisi ne ya shahara a bakin mutane shi hadisi ne wanda albani a turmizi ya kawo shi ya hassana shi wasu zaka ga sun inganta wasu kuma ba su inganta ba haka zaka samu sai al'azizu mu kara da al'azizu shi bai da yawa sai mu bar gari sai mun dawo insha Allah al'azizu hadisi al'aziz shi da ta'rifuhu ta'rifin sa lugatan a lugar larabci huwa sifatun mushabbaha wace sifa ce mushabbaha min azza ya izzu amma shi daga kalmar azza ya izzu wato bilkasri ya izu bilkasri kenan ai qalla wa nadara hadisin da yayi karanci ya zama kadan annadir shine abin da bai da yawa to daga nan aka samu kalmar aw min azza ya azzu bil fath ki azza ya azzu idan kai ma ainun din fataha sai zama ai qawiya washtadda abin da yayi karfi ya tsananta wato ya samu karfi wani abu da ya karfafa shi ya kara masa karfi وسمي بذلك أن كراش دوانا سونا إما لقلة وجوده ونظرته قودان كسان تيور باية ديوة با أسامن سا ديوة حديثي عزيز باية ديوة العزيز تسبب كرانشن سا دا كسان تيور باية ديوة تسأك كراش دا العزيز أي قل ونظر abin da ya kankanta ya karanci bai da yawa in ko mun dauke shi bi fatihil ayn azza ya azzu sai zama an kira shi da wannan suna liquwatihi shine cewa imma liquwatihi bimaji'ihi min tariqin min tariqin akhar ko kuma saboda karfi da ya samu saboda ya zo ta wata hanya ta biyu ya samu wata hanya ta biyu da ta kara masa karfi dama aziz shine wanda mutum biyu suka rawaito ba uku ba wanda mutum biyu zai magana akan wannan to da an samu hanya guda daya yana nan a matsayin sa na garib to sai ya samu wata hanya ta biyu kaga ya kara masa karfi sai ya ce masa aziz da ya dan ya samu karin yawa eh ya samu ƙarin ƙarfi kenan to sai suke kiransa da suna al'azizu wadda aluga kenan istilahan a istilahi kuwa Allah ya ƙilla ruwatuhu a nisnai ne fi jami'i tabakatis sanad kada marwaitansa su yi ƙasa da biyu a kowace tabaka daga cikin tabakokin isnadinsa tabakokin sanad ɗinsa kar su yi ƙasa da biyu ko kowace tabaka kar su yi ƙasa da biyu magana ko a kowace tabaka a samu mutum biyu abin da ya samu kowace tabaka a samu mutum biyu abin da ya sama amma kar a dawo kasa da biyu a hadisi mashhur shine uku kar a samu kasa da uku shine mashhur kar a samu kasa da biyu kenan biyu abin da ya sama eh to shi kuma amma shi mashhur kar ba a samu biyu an samu biyu ya dawo aziz ke eh na shine nace kowanne hadisi mashhur hadisi ne amma ba kowane hadisi aziz ne zai zama yake baya mashhur eh shine ne eh kada kowane hadisi mashhuri azizi amma ba kowane hadisi aziz ne to me yasa hadisi mashhur zai zama aziz don saboda a hanyoyin nashi uku ne zuwa sama kuma na aka ce daga biyu zuwa sama to ai shi mashhur ba a samun mai biyu a ta- kowace tabaka ba a samun biyu eh mashhur ba inda za a samu biyu a mashhur eh haka an gane ko da in aka samu biyu a tabaka ko da tabaka ɗaya ce ya dawo matsayin aziz ke eh haka kuma shi aziz ai aka ce ga ya samu kasa da da biyu ko kenan biyu zuwa sama ko biyu abin da ya sama kenan yana iya zama uku shi shi aziz din eh, ana iya samu uku ba ba laifi to dan samu uku ai an yi mashhur
da an samu uku an yi mashhur Eh.
a baka- baka gane abin gadin bane ba wata wata wata wata balagar ce ta ka dauko mana ana ba haka bane ba na don eh, shi aziz daga tabaka din a samu biyu shi kuma mashhur dole sai sun kai uku eh mashhur dole sai sun kai uku na a gane ko to kenan bayan da za a aziz eh, mashhur ya zama aziz ta ya zama aziz kenan dole sai an samu kasa kasa da uku sannan ya zama aziz dole sai an samu kasa da uku mashhur dole sai an samu kasa da uku sannan ya zama aziz kasa da uku shine biyu a samu biyu sannan ya zama aziz to shi kuma aziz tunda har an samu kasa da uku shi yasa ya zama aziz
na
tunda an samu kasa da uku kenan dai aziz sai a ce wanda ke da biyu abin da ya sama biyu eh eh abin da ya sama daga ta- eh cikin takaba cikin tabakar shi a samu inda adda biyu inda biyu sauran ko sauran ko da an samu sama da biyu To yanzu na gane yawwa ko da tabaka ɗaya aka samu mutum biyu sauran ko an samu sama da biyu daman yayi wannan kankan kan wato mafi karancin shi ake lissafi na na na to dai ta yi zo da tabaka hudu to amma wannan tana da mutum biyu wannan mutum uku wannan mutum biyar wannan mutum bakwai to ba roma da sauran biyun nan dai muke kallo kenan aziz ne amma shi mashhur ko da tabaka ɗaya aka samu mutum uku to sauran ko an samu hudu biyar kaza da sharadi dai kar a samu ƙasa da uku na na haka haka gane ko yawwa masha Allah ba ta kaci ya mana lokacin na biyu ce sharhu ta'rif sharhin ta'rif sh- wato sharhin wannan ta'rifi da akai to da yace huwa a a, mun yi istilahi a yanzu sai a, mun yi istilahi shine Allah ya qilla ruwatuhu an sunaini fi jami'i tabaqati sanad sai ce sharhu ta'rif na biyu sharhin wannan ta'rifin da akai ta'rifi istilahi ake nufi yace ya'ani Allah yujadu fi tabaqatin min tabaqati sanad aqallu min sunaini wato kar a samu ƙasa da mutum biyu a kowace tabaka daga cikin tabakokin isnadinsa imma a- a- a- ko amma in wujida fi ba'd at-tabaqati a, fi fi fi fi ba'd at-tabaqati sanadi salasun fa aksar fala yadur yace amma idan an samu a wani sashi na tabakokin sanadin sama da uku abinda ya sama wannan ba zai cutar ba sauran tabaqatin abinda dai ake so kar a samu ƙasa da biyu a wata tabaka amma sauran tabakokin amma in wujida fi ba'd at-tabaqati san- fi ba'd tabaqati sanadi salatun fa akthar fala yadur a sauran tabakoki ko an samu sama da biyu ba laifi amma tunda mun samu wata tabaka ko da guda ɗaya ce wadda akwai mutum biyu a ciki to ya zama hadisi aziz dan ita ake kallo ba sauran ba amma bi sharti an tabqa walau tabaqatun wahidatun fi hasnani amma da sharadi a samu ko da tabaka ɗaya ce wadda akwai mutum biyu ne a cikinta ko da tabaka ɗaya ce aka samu mutum biyu a ciki to sauran tabakokin ba za a kalle su ba ko da sun zo da sama da biyu to za a ce masa hadisi aziz saboda waccan tabaka guda ɗaya da aka samu mutum biyu a cikinta li'an al'ibrata li'aƙalli tabakatin min tabakatin sanad domin ana lura ne da mafi ƙarancin tabaka daga cikin tabakokin sanadin da mafi ƙarancin ake lissafi yace hada ta'rif huwa ar-rajih wannan ta'rifin shine mafi rinjayi kama harrarahu al-hafiz hafiz ibn hajar kamar da ibn hajar ya yi tahririn sa cikin nukhbatu cikin nukhba da kuma sharhin da ya mata shafi na 21 zuwa shafi na 24 ah, yace wa qala ba'd al-ulama wasu daga cikin malamai suna cewa innal aziza huwa riwayatu ithnaini aw thalatha aziz shine riwayar mutum biyu ko mutum uku haka mai baikuniya ya kawo ko azizun marwi sunaini au salasa ya ce azizun marwi sunaini au salasa hadisi aziz wadda mutum biyu ko uku suka ruwaito haka wasu suka faɗa falam yufassilu falam yufassiluhu an al-mashhur fi ba'd suwarihi ba su rabe shi da mashhur ba a wani sashi na surorinsa sai zama da shi da mashhur duka daya sai zama da shi da tunda an ce au eh kenan suka ce wato wanda mutum biyu ko uku azizun marwith naini au thalasa kenan ba da bambamci da mashhur haka dai wannan istilahin akwai kuskure a ciki istilahi na daidai shi da ya zamo wato mutum biyu abin da ya sama ko da ta baka ɗaya aka samu mutum biyu to sauran ko da an samu sama da biyu ba za a yi lissafi da wannan ba mun gane wannan sai ce na uku misaluhu misalinsa marawahu shaykhan min hadisi anas abinda bukhari da muslim suka rawaito daga hadisin anas dan malik wal bukhari ko wal bukhari shi kuma bukhari ya rawaito shi min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira yace anna rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ki dayan ku ba zai yi imani ba sai na kasance ni na fi soyuwa a gare shi min walidihi fiye da mahaifinsa wa waladihi da ɗansa wa nasi ajma'in da mutane baki daya wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi yace wa rawahu an Anas Qatada wa Abdul Aziz bin Suhaib to wanda suka rawaito shi daga Anas mutum biyu ne Qatada da kuma Abdul Aziz bin Suhaib wa rawahu an Qatada wanda kuma suka rawaito shi daga Qatada shine Shu'ba wa Sa'id wa rawahu an Abdul Aziz wanda suka rawaito shi daga Abdul Aziz shine kuma Isma'il bin Ulayya da kuma Abdul Waris wa Abdul Waris kowanne dai mutum biyu biyu yace wa rawahu an kullin jama'atu kuma daga kowanne sai aka samu dandazon jama'a su rawaito shi to shi yasa sai zama hadisi aziz na biyu ce asharul musannafatu fi asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa game da hadisi aziz sai ce lam yusannifil ulama'u musannafatin khassa lil hadisi aziz malamai ba su wallafa wasu littattafai keɓantattu ba da suka keɓanci hadisi al-aziz ba a samu ba wa zahiru anna zalika li qillatihi yace kuma abin da ya bayyana dalilin da ya janyo haka saboda karancin hadisi al-aziz bai da yawa saboda karancin sa haka ba bukatar sai an rubuta littafi a kansa sannan wali adami husuli fa'idatin muhimma min tilka al-musannafat kuma domin rashin samun wata fa'ida mai muhimmanci game da wa'annan littattafai in an wallafa ba wata fa'ida da za a samu ta ilimi akan wannan ba wata fa'ida da za a samu inda mutawatiri ne kaga shi mutawatiri an yi rubutu a kansa da akwai fa'ida amma shi hadisi aziz abin da ke ya inganta ko bai inganta ba ke ya inganta yana cikin ahad ko bai inganta ba kuma dama ba za a yi aiki da shi ba aka ba bukatar a yi wani rubuce-rubuce a kansa to karatun da mun bi shi a gurguje ina fatan dai abin da muke so ya fito ya fito wanda bai gane ba idan ya koma karatun bai kuniya da muka zo kan baiti da muka karanta baituttukan nan to can ina ga bayanin da muka yi na nan faɗi a can inda muka karanta inda ya kawo baitin azizun marwis azizun marwis ne ne au thalasa yace ko mashhurun marwi fawqa ma thalasa in ka kai ka karanta wannan baitin in ka zo wannan baitin ka saurari darasi na mance ko darasi na nawa ne cikin darussa guda ashirin da muka yi na baikuniya kedan mutum ya ya saurara wataƙila ya samu wani ƙarin bayani da ya fi can mun fi nan faɗaɗawa to amma can da yake muna karan baitin ne ba littattafai muke dauke da su na sharhi ba kidan baitin ne kawai in mun karanta shi muka gane shi to sai mu yi ta sharhi kuma sharhin ba da littafi muke yin sa sharhin ba da littafi muke yin sa wanda muna bi muna karanta da larabci kuna kallo to shi yasa shi kuma wannan ana karanta sharhin gashi bayanin ana karantawa da littafi mutum yana bi yana kallo kenan shine bambancin su da in mutum bai ya ga bai gane wani abu ba ya koma can ya saurari wannan sharhin da muka yi to zai zai kara ganewa to wannan shine insha Allah muka zo darasi mu zuwa sai mu tashi al-gharib kenan cikin hadisai ahad guda ɗaya ya rage subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk